وكيل وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين ولا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورد نبيك ورد الأشياخ ورد الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اختيارنا يا ربنا يا خالق الأوالم كل بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم to alhamdulillah a yau wato muna goma ga watan Ramadan hijira ta 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan uku 2024 a miladiya ko to alhamdulillahi a yau insha Allahu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata da muka saba yi mai albarka mai girma wanda a yau insha Allahu za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala al-maliku tuni bihi astakhalisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin to alhamdulillah a yau za mu tashi a wannan aya mai albarka wato aya ta hamsin da hudu kenan. A jiya mun tsaya a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani, yake faɗa mana abin da ya kasance tsakanin annabi Yusuf da wannan sarki, sarki wanda yake Rayyan ko? Eh, sarki Rayyan. Sarki Rayyan bin al-Walid, wanda shine babban sarki na Misra. shi ne shugaban wannan sarkin al'aziz wanda ya rike annabi Yusuf a gidansa. To shi wannan sarki ya yi mafarki, bayan wannan mafarki da ya yi sai ya kira jama'arsa gaba ɗaya a kan su zo su fassara masa wannan mafarki. Gaba ɗayansu duk suka kasa. To sai aka samu ɗaya daga cikinsu wanda shi ya zauna da annabi Yusuf a cikin kurkuku. Sai yake ce masu ku aike ni ku saurara na je na dawo, zan tambayo muku fasarar wannan mafarkin. Shi kenan kuwa suka aika shi, da suka aika shi ya je ya samu annabi Yusufa a cikin kurkuku, sai yake tambaye shi yake cewa annabi Yusufa, yake cewa ya kai Yusufa ba ni labari daga wannan mafarki, sai ya faɗa mashi abin da shi wannan sarkin ya mafarki a kansa. Annabi Yusufa ya faɗa mashi wannan fasarar, da ya tafi ya je samu wannan sarkin ya faɗa mashi, sai sarkin ya ce to ai lalle lalle a taho mashi da wanda ya yi fasarar wannan mafarkin shikenan da ya faɗa mashi haka sai wannan mutum ne wanda ya zauna da annabi Yusufa a cikin kurkuku tare wanda ya zo ya tambayi annabi Yusufa fasarar wannan mafarki ya koma ya faɗa ma wannan sarkin sai ya taho wajen annabi Yusufa sai cewa annabi Yusuf ka zo sarki na kiranka eh ka zo sarki na kiranka to da ya zo ya ce mashi ka zo sarki na kiranka sai annabi Yusuf ya ce ka koma ka faɗa wa sarkin ka tambaye shi ka ce mashi ma balun niswatil lati ka tsana aidiya kunna inna rabbi bi kaidihin na alim wato ka je ka tambaye shi ka ce ya tambaya ya ji menene halin waɗannan matan da suka yayyanke hannuwansu saboda me saboda shi annabi Yusuf yana so zai bayyana kubutar da kansa daga wannan zargin da ake yi masa wanda waɗannan mata suka haɗu suka yi makirci a kansa annabi Yusuf so yake sai ya kubutar da da kanshi wato ya bayyana gaskiya gaba ɗaya abin ya bayyana tunda dai wannan taron da aka yi da wannan sarki manya-manya ne aka tara da malamai da bokaye da sauransu gaba ɗaya sun zo ne akan fasar mafarki amma ba su sani ba to shine yace to a faɗa wa wannan sarkin menene halin waɗannan matan yanzu me ake ciki sun sun janye daga wannan zargin da suke yi ko ko ba su janye ba har yanzu wannan shine ma'anar wannan tambayar da aka yi menene halin su sun janye daga zargin da suke masa ko ko ba su janye ba shine sai aka tara waɗannan matan gaba ɗaya aka tambaye su aka ce shin wai ku menene lamarin ku menene halin ku game da abin da kuka nemi annabi Yusufa a kansa sai suke cewa a'a sarki ya tabbata ga Allah, ai mu ba mu san annabi Yusufa da wani mummunan abu ba. Annabi Yusufa ba wato bai taɓa aikata, bai taɓa ma nufar wani abu ba wanda yake na mummuna ba, ba san shi da wannan ba. A ƙarshe, don a kubutar da annabi Yusufa gaba ɗaya daga wannan zargin, sai ainihin ita mace da ta fara yi wa annabi Yusufa wannan ƙazafin sai ta tashi. Ita ce matar Al-Aziz, sai take cewa ƙalat imra'atul azizi al'ana hasal haƙu ko ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin sai wannan mata ta al'aziz ta tashi sai take cewa yanzu fa gaskiya za ta bayyana lalle lalle ni ne na nemi annabi yusufa haƙiƙa shi annabi yusufa lalle yana daga masu gaskiya ba shi ne ya neme ni ba kamar yadda take faɗa cewa ai annabi yusufa ne ya neme ta to ba shi ne ya neme ta ba ta ce ni ne na nemi annabi yusufa to shine bayan an yi haka sai aka turo wannan ɗan aikin sai ya dawo sai ya faɗa wa annabi Yusuf ga abin da kenan ga yadda aka yi da su su mata eh ga yadda aka yi da su sun nuna nadama sun nuna cewa su ne suka neme shi to shine sai annabi Yusuf ya ce abin da yasa nayi wannan nace ka koma ka je ka tambayi wannan halin nasu a gaban jama'a gaban kowa da kowa ga sarkin wanda na zauna a gidansa wannan wazirin kenan to na yi haka ne ya ce zalika liya alama anni lama kunhu bil gaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin yace na yi haka ne dan ya san cewa shi wannan sarki al'aziz din ni ban ha'ince shi ba a cikin ahalinsa a ce wai na nemi matarsa alhali kuma shi ne yake cewa fa akarami masawa ko eh a girmama mazauninsa a girmama mazaunin annabi yusufa kuma ya ce a girmama mazauni na kuma na je na haince shi to don haka dan na kubutar da kaina na nuna miki cewa ba ni ne wannan abin ba don haka na ce a koma a je a tambaye wannan halin matan nan domin kuwa haƙiƙa Allah subhanahu wataala baya shiryar da waɗanda suke masu ha'inci to muka yi dai wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i annabi annabi Yusuf yake kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala yana tawadu yake cewa ni ba zan iya kubutar da kaina ba daga shi wannan kurakurai hakika ita rai lalle mai umarni ce mai yawan umarni ce da ammaratun mai yawan umarni ce da mummunan aiki sai dai wadda Allah subhanahu wataala ya kiyaye ta hakika ubangiji na mai yawan gafara ne mai jin kai to shikenan sai ya faɗi wannan magana shi annabi Yusufa to da ya faɗi wannan magana shikenan sai wannan dan aiki ya koma sai ya faɗa ma wannan sarkin yace ga dama abinda abin da yasa annabi Yusuf ya ce a zo a tambaya menene halin matan dan ya kukutar da kansa kuma ya nuna mu wannan sarkin wanda ya zauna a gidansa lalle shi bai nemi matarsa ba bai neme ta ba to shikenan sai sarki Ar-Rayyan sai yake cewa kai itu wato ituni bihi ku zo mana da shi kawai ku zo mana da shi astakhalisuhu li nafsi zan keɓe shi kawai dan ni kaina kawai eh zan keɓe shi dan kaina shine astakhalisuhu li nafsi zan keɓe shi dan kaina ba tare da wani ba zan haɗa shi da kowa ba daga ni sai shi za mu zauna kuma ni zan zaunar da shi a wajena ba tare da na haɗa shi da kowa ba wanda ko zai tsare shi ko zai kula da lamarinsa ya ce a ni zan keɓe shi da a karin kaina in ji shi wannan sarki rayyan ɗin kenan yawa sai ya faɗa mashi haka shikenan sai aka je wannan ɗan ake da ya zo sai ya samu annabi yusufa wa ƙala sai ya ce ya yusufa a jibil malaka a jibil malaka ka karɗa ma wannan sarkin ka zo yana kiranka fa ƙama sai annabi yusufa ya tashi wa wada'a ahlus sijin sai yayi ban kwana ga ahalin kurkuku wada alahum yayi masa addu'a eh da ya tashi dama sai zai same su sai ban kwana da su da ya ban kwana da su sai yayi masu addu'a yace Allahumma atif alaihim qulubal akhyar wala ta'um alaihim al akhbar wannan addu'a ita ce annabi Yusufa yayi masu yace Allah ka tausasa ka tausasa zukatan zababbu a gare su kada labarai su game akan su gaba daya annabi Yusuf sai musu wannan labarin wato ya musu wannan addu'a kuma yayi ban kwana da ya tashi da ya fito sai ya rubuta eh a kofar shi wannan kurkukun a wajen fitowa sai rubuta haza baitul bulug eh haza baitul bulug wa qabr al ahya'i wa shamatatul a'da'i wa tajribatul hay'ati sai ya rubuta a bakin kofar ma'ana abin da yake nufi yace wannan ɗaki ne na ɗaki ne na balaga ma'ana annabi yusufa a cikin shi ya balaga a cikin kurkuku din ya balaga to shine ya yake mace baitul buluk wa qabr al ahya'i sannan kuma kabari ne na rayayyu gashi mutum bai mutu ba yana rayu amma kuma yana ci eh sai annabi yusufa ya rubuta wannan sunan wa shamatatil a'da'i sannan gurin dariyar makiya inda makiya in sun zo suka samu mutum sai su mai dariya kaga duk wanda aka sanya a cikin kurkuku idan makiyi ya gani dama aishi murna yake yawa sai ya dariya dan haka annabi Yusuf sai ya rubuta wannan sunan wa tajribatul hayati da kuma wato jarabtawar sufar mutum jarabtawar halin mutum annabi Yusuf sai ya rubuta wannan abin a kofar ɗakin da yake ciki na kurkukun nan eh ban kwana da su ya musu wannan addu'a sun maga tasala sannan annabi Yusuf ya je yayi wanka yayi wanka wala bisa siyaban hasan wato hasanan wada kala alaihi sai ya sanya tufafi kyawawa wannan aka ce yana daga cikin daman al'adai wannan shine ya nuna cewa idan mutum zai shiga a wajen sarki to ya kamata eh anna mimma yanbaji inda dukuli ala salati at-taharatu wa tahsinil wa tahsinil hay'ati yace wannan yana daga abin da ya kamata ga mutum idan zai shiga a wajen sarki ko wajen ko baki in sun zo ko wani abu dai haka na baki haka ko wani babban taro to kai babban shiga karka ce wai zaka yi shiga wata ƴar karamar shiga haka ko kuma zaka je da kazamta ko da wani abu haka kar ka yi wannan in zaka je wajen sarki in zaka ce sarki ne ko ke kiranka ko kuma za ku je gano sarki to kai suffa wato kai shiga kyakkyawa an gane ko kai shiga kyakkyawa yawwa To, shi ne bayan ya yi wannan, kaga nan da zai fito daga kurkuku. Na farko, ya yi bankwana da su, duk ya gaishe su. Sannan na biyu, ya yi addu'a a gare su, na Allah kuma a ɗif alaihim kulubar akhayari, wala ta umma alaihim al'akhbar. Bayan wannan, sai ya fito waje, da ya fito waje, a daidai bakin ƙofar ɗakinsa na cikin kurkukun. Sai ya rubuta, haza baitul bulugi wa qabrul ahya'i wa shamatatul a'da'i wa tajribatul asdiqa'i eh asdiqa'i ba hay'ati bane ba asdiqa'i ne eh asdiqa'i wa tajribatul asdiqa'i wato gurin jarartar masu gaskiya inda ake jarartar masu gaskiya na'am to da ya rubuta wannan wato da ya da wannan sai yayi wanka yayi ado mai kyau aka ce adon da ya sanya tufafin da ya sanya wasu malaman suka ce dama yana nan tare da shi bai bai fito da shi ba wasu malaman kuma suka ce a'a sarkin ne ya turo mai da tufafin da ya yi wanka ya sanya tafi wajen sa eh shi ya yi wato shi ya turo mai da tufafi ya sanya tafi da shi zai iya yiwa kuma wannan rigar ce wadda mala'ika jibrilu ya bashi wadda aka ce ita wannan rigar daga cikin aljanna take daga cikin aljanna take ita wannan riga a lokacin da annabi ibrahim aka jefa shi a cikin wuta dama da za su jefa shi sai da suka mai sai da suka cire mai kaya gaba daya sai aka tura mala'ika jibril ya dauko riga cikin aljanna ya bashi ya ɗauko riga ya sanya wa annabi Ibrahim. To annabi Ibrahim daga gare shi kuma rigai sai ta taho zuwa ga Ishaqa, ta taho zuwa ga su wannan Isma'il, ita wannan rigar da bata lalace ba dai tana nan. Har ta zo zuwa ga annabi Yaquba kuma har ta zo ga annabi Yusufa. Da haka a lokacin da aka sa annabi Yusufa a cikin rijiya, aka cire mai tufafin nan, aka tsoko akuya, aka yanka, aka shafa jinin aka kai wa mahaifinsa aka ce ai wannan kura ta yayyaga shi. To, a lokacin ne aka ɗauko wannan rigai, wadda aka ɗauko ta a cikin aljanna dama aka sanya wa annabi Ibrahim shi ma nan aka ɗauko ta aka sanya mai ta a cikin wannan rijiya. To, zai iya yiwa ita wannan rigai ɗin da ita ce, saboda ita wannan rigai kuma ita ce a nan gaba, wato karatun da za mu a lokacin da za a koma wajen mahaifin annabi Yaƙuba, lokacin da annabi Yusufa zai bayyana, a gane shi ne, daga inda idan annabi Yaƙuba zai buɗe, wannan rigar da ita ce annabi Yusufa zai tura da ita a je a kai wa annabi Yaquba ana jefa mai a fuskarsa shikenan sai ta zo to duk dai wannan rike da ita ce ke wannan tasarrufin eh ita ce ke wannan tasarrufin to shikenan annabi Yusufa sai ya shiga wajensa shine ce falan ma kallamahu yayin da yayi masa magana qala lahu sai ya ce masa wato shi sarkin sai ya ce masa falan ma kallamahu yayin da shi annabi Yusufa ya mai magana an ce da ya shiga ya mai magana ya ce mashi ne assalamu alaikum wannan shine ya fara yi masa alhali shi kuma sarki bai san wannan yaren ba sarkin yana jin yare saba'in yare saba'in yake ji shi kuma annabi yusufa duk yaren da wannan sarkin ya mai kuma yana mai damai to amma sai dai yare guda biyu ne yaren larabci wannan sarkin baya ji shi da kuma yaren ibraniyanci yaren larabci da yaren ibraniyanci wannan sarkin baya ji shi kuma annabi yusufa ya iya wannan yaren guda biyu shi kuma sarkin bai iya su ba amma sarkin ya iya yare guda saba'in kuma duk wanda ya yi annabi su annabi su ya maida mai kuma a lokacin annabi su yana ɗan shekara talatin sai shine sarkin ya ta mamaki tun daga nan ne ya fara sallama mu lamarin annabi yusufa sai sa yana shigowa sai ya ce mashi assalamu alaikum shi kenan sai wannan sarkin ya ce kai sai ya ce mahazal lisan wannan wani irin yare ne qala lisanu ami isma'il yace ai wannan wannan yaran Amina ne shi ne Ismail, Ismail, ɗan annabi Ibrahim ɗin kenan. Kaga ai shi, amminsa ne ai ko? Amminsa ne, shi annabi Yusufa. Shi yasa annabi Yusufa ake ce mashi, manzala ke ce mashi Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Wato ɗan babba, ɗan babba, babba, ɗan babba, ɗan babba, ɗan babba, ɗan babba. Karimun, Ibn Karimun, Ibn Karimun, Ibn Karimin. Shi babba, wato baban shi babba mahaifin baban shi babba shi ma mahaifin shi babba kakan shi babba shine annabi Ibrahim kowane annabi ne dan annabi dan annabi dan annabi dan annabi dan annabi shine annabi Yusuf to shine sai ya ce mishi wannan wani irin harshe ne sai ya ce ai wannan yaran yaran Amina ne shine annabi Isma'il summa da alahu sannan kuma da ya tashi bayan yayi sallama a gare shi sun gama yin yarurrukan da za su yi gaba daya sun gama yin magana da za su yi da annabi Yusufa. Shi kenan sai annabi Yusuf ya ce, to bari maka addu'a kafin na tashi, sai mai addu'a kuma da Ibrananci. Na farko ya mai sallama da assalamu alaikum da larabci, sai ya ce mashi wannan irin yare ne yake lisanin anni Isma'ila. To da ya tashi zai mai addu'a kuma sai mashi da Ibrananci. To nan ma wannan sarkin ya ce, ah, ma hakan lisan. To shi kuma wannan wani irin yare ne. Sai ya ce mashi wannan wani irin yare ne, ya ce haza lisani a wato aba'i wannan shi kuma halshen yaren iyayena ne shine annabi yaquba bangaren iyayensa annabi yaquba yace wannan shi kuma yaren sa ne to to shi yasa shi wannan shugaban wato shi wannan bawan Allah ya kasance yana magana da yare sa ban shi kuma annabi Yusufa duk irin yare da ka zo mai da shi yana ji amma guda biyu nan shi wannan sarkin bai iya ba to da haka sarki sai mamaki da irin lamarin annabi Yusufa gashi tun yana karami inda lokacin annabi Yusufa yana ɗan shekara talatin. Wadda tsawon annabi Yusufa a cikin kurkuku daga lokacin da ya zauna tare da wannan zulai kaɗin a gidan al'aziz wannan sarkin, da kuma zaman shi a cikin kurkuku shekara goma sha uku ne. A gidan wannan sarkin shekara shi ɗaya, a cikin kurkuku shekara shi goma sha biyu. Shekara shi goma sha biyu a cikin kurkuku. To idan aka haɗa nawa zai kama kenan. Kaga goma sha uku kenan ko? Eh, ga sha biyu ga ɗaya, nawa kenan ai sha uku kenan go to bayan ya yi wannan kuma dama kafin wannan kafin a kawo shi a gidan al'aziz din ya shiga cikin kurkuku ya zo da shekara goma sha bakwai saboda ni an jefa shi a cikin rijiya yana shekara sha biyu wato yana shekara sha biyar sai ake ta yawo da shi ana saida shi a matsayin bawa na tsawon shekara biyu idan aka haɗa nau kenan kaga sha bakwai kenan ko ga sha ukun can da ya shekara ɗaya cikin wannan gidan sarkin shekara sha biyu kuma cikin kurkuku idan aka haɗa nau kenan kaga talatin daidai kenan eh talatin daidai kenan to don haka a lokacin yana ɗan shekara talatin ya je wajen wannan sarkin don haka sai ta mamaki ya ta mamaki irin lamarin sarkin wato shi sarkin kai ya ta mamaki irin lamarin annabi yusufa a wannan lokacin ga annabi yusufa wato dan dan karami mai kankanan shekaru amma kuma ga shi da baiwa daban-daban to shi yasa aka ce a lokacin da ya zauna cikin kurkuku imma a lokacin ne aka ba shi annabta an ba shi annabta ne kafin shekara arba'in imma kuma kawai ya musu nasiha ne da addinin iyayensa wannan shine kaulaini wato kaulaini guda biyu da ake magana a kansu to shine yace yayin da ya mishi magana kala sai wannan sarki yace innaka al-yawma ladaina makinun amin cewa dai kai a yau din nan makinun ma'abocin daraja ne aminu kuma amintacce ne ladaina a gare mu inji annabi wato inji wannan sarkin yace wa annabi Yusufa kai mai daraja ne sannan amintacce ne a gare mu dan haka yanzu na kira ka ne ina so kai mani bayanin fassarar mafarkin nan da nayi baki na da naka nayi mafarki nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko ra'aitu sab'a baqaratin simanin ko eh ya kuluhunna sab'un ijafun yace nayi wannan mafarkin yaya abin yake to shine sai ya bashi fassara akai da ya mashi bayani gaba daya bayan ya gama mashi bayani din shine yace to qala innaka al-yawma ladaina makinun amin bayan ya faɗa mai cewa za a shiga fari, za a yi fari, za a yi ta ruwa, za a yi ta ruwa, za a yi ta ruwa tsawon shekara bakwai, sannan bayan wannan kuma za a zo a yi fari, mummunan fari shi ma na shekara bakwai, ya faɗa mishi wannan magana. To shi kenan sai wannan sarki yake cewa, to kai, kai yau ma abocin daraja ne kuma amintacce, yanzu fa ma za ta ra an naf'alu, ni kake ganin za mu aikata yanzu? Eh, ni kake tunanin za mu aikata? Sai yake ba annabi Yusufa shawara, ni yake ganin za a aikata? Kala, sai annabi Yusufa ya ce, Ijma'a ba'am ko ijma'i ba'ama ka tattara abinci wa zara'i zar'an sannan kuma kai shuka shuka wato duk inda wani fili yake a je a shuka gurin kawai. Duk inda fili yake a je a shuka gurin. Sai sa aka ce a wannan shekarar duk inda aka yi shuka da gurin da bai shuka dama da gurin da ke shuka duk inda aka yi shuka shuka sai ta yi. Saboda shekara ce ta albarka. Mun yi bayani jiya mun ce ko da saman dutse ne ce kai misali yanzu ko da akan titi ne da a ce shekara ce ko kan titi ne sai ta yi shuka a kan titi a je a yi shuka sai shuka ta fita a wannan shekarar saboda ni saboda shekara ce ta albarka shekara bakwai din nan ba a taɓa yin shekara ta albarka ba a nan lokacin irin wannan irin wannan shekarun guda bakwai sannan kuma idan farin ya zo kuma ba a taɓa yin fari mummunan fari irin wannan shekara ba kuma irin wannan farin da aka yi ba a lokacin don haka dan da haka Allah subhanahu wataala a shekaran ta bakwai ya ma komai albarka a wannan lokacin to shi ne sai ke baya shawara saboda ya tambayi annabi Yusuf wata irin shawara ta shine annabi Yusuf yake baya shawara yace kai shuka ayi shuka mai yawa fi hadhihi sininal fi hadhihi sininal mukhsabatin a cikin waɗannan shekarun a cikin waɗannan shekarun waɗanda suke na yalwa ayi shuka a tara hatsi sosai wadda kira ba'ama a tattara abinci fi sumbulihi a cikin zangan ne sakar a sussuke shi fatati ilayka alkhalqu domin halitta za ta ringa zuwa gare ka liyutamarau minka domin su ringa yin awu a gare ka na hasi saboda hasi zai kare a shekarai gaba daya idan shekara farin ya shigo to hasi zai kare gaba daya za su ringa zuwa suna yin awu a gare ka sai ka ringa aunawa kana ba su fasala shikenan sai wannan sarki ya ce to wa malli zihaza waye wane ne zai tsaya min a haka ne ni gashi ni sarki ne ni kuma ba ban karanci haka ba kuma ni ban san wanda ya karanci haka ba to nan ne aka ce wannan yana daga cikin abin da aka ce ya halatta idan ana neman kai shawara ana neman kai shawara akan wani mukami na shugabanci aka ga kuma cewa babu wanda ya iya aka ga cewa kai din nan wato kai din da kanka kaga cewa kai ka iya wannan aikin kuma duk wanda ya tsaya a wannan aikin zai iya barna bai iya ba irin yadda ka iya to a wannan ne za ka iya cewa na yadda a sa kuma za ka iya karɓar wannan shugabancin an gane ko nan ne ya halatta amma idan ya zama cewa akwai masu yi da yawa to kar ka nemi shugabanci kai shiru sai idan an ce kai za ka je kai sannan za ka karɓa saboda karɓar shugabanci manzo Allah ya ce ba a ba da shugabanci ga wanda ya nema sai sa daidai da wannan daidai da ba da izinin ka je ka ringa ba da ɗariƙa ka ba a bada saboda shi ma shugabanci duk wanda aka ba shi izini je ringa bada to an ba shi wani babban shugabanci musamman azkar shi ma to shi yasa anan annabi Yusufa da ya ji sarkin nan yana cewa to wa zan ba wa zan wato wa zan ba wakilcin wannan saboda shi wakilci ne na na tattalin arziki za a yi bayan tattalin arziki da kuma dole sai an ringa rubutawa kaza za a yi wane zai zo ya auna wane in ya auna an rubuta kaza in wane ya zo ya auna an rubuta kaza ya auni kaza to dole shi kuma bai san wannan abu ba kuma ba wanda ya san wannan abu shine yake cewa wa zai wakilta a kai to nan ne annabi Yusufa da ya ga haka sai yake ce mashi kala sai annabi Yusufa ya ce mashi idda anni ala kaza inal ardi inni hafizun alim kaji anan ne sai annabi Yusufa ya nema yace ni ka sanya ni a bisa taskokin kasan nan na Misira kenan na al'adu ma'ana taskokin Misira ka sanya ni akan dukiyar gaba daya ka sanya ni inni hafizun lalle ni ne kiyaye ta ne alimin kuma masanin tattalin arzikin ta ne ni na san tattalin arzikin kuma na san ta da zan yi kiyaye ta sai annabi suka ya faɗi wannan magana to shine sai aka yi shine sai malamai suke magana to ya aka yi nan annabi Yusufa an hana a dinga neman shugabanci ga annabi Yusufa ya nema kuma annabi ne to shine malamai suka ce ai idan ya zamo cewa idan ya zama cewa an rasa yadda za a yi ba wanda za a ba kuma ba a samu wanda ke da wannan ilimin ba sai kai to za ka iya zuwa kankanta idan ka san za a samu matsala za a samu kuskure idan ba a samu aka yi wannan abin ba to ka je ka ansa in ma ka bari ma za ka iya kuskure amma idan ka sani cewa akwai masu da yawa to nan ba ruwanka koma gefe sai idan an tsakulo ka mutane da suka matsa da cewa dole kai za ka yi to shine idan kai sai Allah ya taimake ka domin shi shugabanci idan ka neme shi da kanka Allah subhanahu wata'ala zai kyale ka da shi idan ka nuna kai za ka iya idan kuma ka nuna ba za ka iya ba da tsiya aka yi ta zuwa dai mutane suke ta nuna kai za a ba kai za a ba ka haƙura ka karɓa to wannan Allah kuma sai ce sai ka aka yi kai adalci to shi haka shugabanci yake dan haka ba a neman shugabanci eh ba a neman shugabanci to amma shi nan annabi Yusufa ya ga cewa lalle lalle shi ya san lamarin babu wanda ya san wannan lamarin da lissafi da komai sai shi annabi Yusufa sai shi annabi Yusufa. To, sannan kuma sai malamai suke magana, a'a, to annabi Yusufa, a ina ne ya san wannan lissafin, shi ma ai karatun tattalin arziki da karatun lissafi, shi ma ai shi ake yi ko? To, ina annabi Yusufa ya san wannan bayanin. Saboda ni tun daga farko ba inda annabi Yusufa ya je ya karatu, ba inda ya je ya zauna wajen wani ya koyar da shi, ba inda ya ji kamar yadda muka sani na sauran wasu annaba irin su annabi Musa, sun je wajen su annabi wato su wannan kijiru sun koyo wasu abubuwan na karatu to shi da annabi Yusuf ba inda yake sai malamai suka ce ina je saboda tun daga farko duk yana dan shekara 15 din nan ya fito daga cikin gidan shi ba inda ya zauna sai ba inda aka fitar da shi sai cikin rijiya daga cikin rijiya ba inda aka je da shi za ka ji ana saida shi daga nan gurin kuma ba inda aka je da shi sai gidan al-Aziz daga gidan al-Aziz ba inda aka je da shi sai cikin kurkuku daga kurkuku ba inda aka je da shi sai wajen wannan sarkin daga nan kuma ya ce ya iya to shi ne sai aka ce ina ne eh ina ya samu wannan to shi ne malamai suka ce ai tun can baya inda Allah ya ce ya ji tajika rabbuka din nan ya ji tajika rabbuka a ƙarshe ce wayu allimuka ko min tawil al ahadith kuma wato to tun nan gurin ne Allah subhanahu wataala ya sanar da shi komai tun daga nan ne Allah ya sanar da shi komai Allah sai ya koya masa shi yasa tun nan ma za ka gane cewa a to da aka ce yana jin yare saba'in shi ma ina jiyo su kaga tun aka sanar da shi komai dan haka annabi yusufa tun farkon rayuwarsa dama Allah ya riga ya sanar da shi tun lokacin da ya mafarkin taurarin nan Allah subhanahu wataala ya sanar da shi komai to shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha wa kazalika hakanan kamar yadda muka yi ni'ima ga annabi yusufa muka keɓance shi muka kubutar da shi daga kurkuku muka kubutar da shi daga rijiya muka kuma kubutar da shi daga kazafin wannan mata muka yi komai to haka nan daga baya makanna li yusufa fil ardi sai muka ba annabi yusufa dama a cikin doron kasa shine makanna muka ba shi dama muka ba shi iko eh a cikin doron ƙasa shine dai Misra ya tabawwa'u min ha haisu ya sha annabi Yusuf ya zama yana kewayawa a cikin Misra duk inda ya so ya zama annabi Yusuf duk inda ya so baya tsoron kowa shine ma ake tsoro yanzu a wannan lokacin saboda ni shine sarki annabi Yusuf ya zama yana shiga ko ina da ko ina ba inda baya shiga bayan gashi ya shiga cikin kunci bayan ya shiga cikin ɗauri yanzu ga annabi Yusufa Allah subhanahu wata'ala ya ce sai muka ba annabi Yusufa dama a cikin doron ƙasa nusibu bi rahmatina man nasha'u dan haka muna samarwa wanda muka so bi rahmatina da rahaman mu wanda muka so muna samun mashi da rahaman mu wala nudiu ajral muhsin ba ma tauyewa ko ba ma wulakantawar ladar masu kyautatawa eh ba ma tozartawa ko ba ma ragewar ladar masu kyautatawa don haka annabi yusufa mun ba shi dama a cikin doron ƙasa to shi ne aka ce annabi yusufa a ƙarshe shi wannan sarki rayyan sai da ya sauka daga kan mulkinsa ya miƙa mashi ya ba shi wannan mulkin ya ba shi kayan ado ya ba shi komai da komai annabi yusufa yana shiga wato annabi yusufa sai rinda hawan dawakai a rana guda sai ya hau wajen doki ɗari ya hau wannan ya yawo da shi ya yawo da shi ya sauka ya hau wannan ya sauka ya hau wannan ya sauka ya hau wannan ya sauka ya hau wannan ya sauka ya hau wannan saboda ni saboda mulki ya dawo kansa mulki ya ya dawo kansa annabi Yusuf ya tafi yana tafiya yana kallon gefe yana kallon irin abin nan je na sarauta yana akan abin hawa ana mai kirari haka annabi Yusuf yake a wannan lokacin a ƙarshe wasu malaman suka ce a'a ba sauka yi ba shi sarki rayyan din wannan sarkin dai wanda ya sai annabi Yusufa shi aka cire saboda lokacin ya tsufa da aka cire shi sai aka ɗauko annabi Yusufa sai aka sanya shi akan mukaminsa sai aka sa shi akan mukaminsa to amma zance mafi shahara cewa shine shi wannan sarki da gani babban sarkin Misra din ya koma gehe ne sai ya miƙa wa annabi Yusufa lamarin gaba ɗaya na mulkin yace yanzu ka ci gaba da yi mu dai muna nan muna kallon ka duk abin da kai duk ɗaya ne duk abin da kai duk ɗaya ne dan haka sai aka bujiro mashi wato sai aka shi sarkin nan sai ya kira annabi Yusufa ya rataya mai takobi na saraukantaka, ya mai ado da hatimi na saraukantaka, sannan ya ajiye mashi kujerarsa ta zinari wadda aka, aka abin ganta, wadda aka haɗe ta da lu'ulu'i da yaƙut. Tsawon wannan kujere aka ce, zira'i talatin ne, kujeran mulki ɗin zira'i talatin ne. faɗinta kuma zira'i goma ne, tsayi zira'i talatin faɗinta zira'i goma na wannan sarki ɗin a Rayyani bin Walid. Aka ce sai ya ɗauko ta ya aje wa annabi Yusufa ya aza shi a kai. Sannan ya ɗauko dawakai, dawakai, ya ɗauko guda talatin ya ba annabi Yusufa. Ya ɗauko irin teburi, teburi, teburi, teburi, wanda ake aje su abinci da sauransu na baki da sauransu sai da ya ɗauko guda sittin ya ba annabi Yusufa. shi wannan sarkin ya ɗauko guda sittin ya ba annabi Yusufa bayan wannan sai ya ɗauko wata riga wadda an haɗa ta da istibarak aka sanya wa annabi Yusufa shi ma aka sanya mashi to ya zamo cewa bayan ya gama mashi wannan abin sai cewa annabi Yusufa to karen da fita kana ɗan yawo tawa sai annabi Yusufa ya fita ga dawakai ga hadimai ga komai yana tafiya yana yayyawo tawa yana fita ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan ga fuskar shi tana haske kai ka ce wata haka fuskar tana haske ga kayan ado da aka sanya na zinare da na azurfa annabi yusufa yana tafiya yana kallon gefe ya kalli kudu ya kalli arewa dama da hagu yana kallo saman doki yana yana tafiya irin na sarakuna mala da ga shi wanda idan aka diba bai ana cikin kurkuku da sauransu yanzu har an gama wannan lamarin wannan yayin har ya wuce an gama wahala kuma annabi yusufa ya ringa tafiya ga shi da kyau ga iya zama aka ce dama a wannan lokacin ga iya zama to shikenan a ƙarshe wasu malamai suka ce, shi wannan sarkin kuma bayan ya yi mishi wannan adan, sai ya ɗauko ita wannan mata wadda da ta mai ƙazafi ɗin nan, sai ya aura wa shi annabi Yusufa ɗin kuma. Sai ya aura wa annabi Yusufa a wannan lokacin. To shi kenan, wasu malaman kuma suka ce, a sai da dai sarkin ya rasu ne, sai da ya rasu, sai da ya yi wa fati shi wannan sarkin sannan sai aka aura wa annabi Yusuf ita wannan mace tashi wanda aka ce bayan ya aura mata wato bayan shi sarkin ya aura annabi Yusuf mace bayan sun shiga cikin daki har yake ce mata alaysa haza khairan mimma kunta turidina yanzu wannan bai ce maki alkhairi ba daga abin da kika kasance kina nufi dama duk wanda ya bar haram duk wanda ya bar haram to Allah zai bashi shi cikin halal cikin sauki to gashi yanzu annabi Yusufa ya bar wannan haram din bai aikata shi ba bai yadda ba to gashi kuma Allah ya bashi shi a cikin halal ya bashi shi a cikin halal to shine ita kuma wannan mata sai take cewa haba ayyuha siddiq la talumni fa inni kuntu imra'atan hasana an na'imatan kama tara ita kar ka zarge ni mana ni na kasance mace ce wato kyakkyawa na kasance kuma mani'imciya ce kamar yadda kake gani na amma duk wannan aka ce bayan yayi mata addu'a ne ta dawo kamar yadda wata kissa za ta zo duk da yake wannan kissa fa kissa ce ta mutanen nasara kissa ce ta Yahudu da Nasara ba wai wannan kissa ta zo ba ta zo cikin Alkur'ani ba ba ta zo a cikin hadisin manzon Allah ba wannan su ne maganganu shi yasa duk irin wannan kissosin na irin wanda Nasara suke yi ai kaga ga kamar irin littafin da Qai'ul Akhbar kaga wani ai babu shi a cikin hadisai kuma babu shi a cikin Alkur'ani mafi yawanci wasu labaran na daga cikin malaman attaura ne da injila na ainihi waɗanda suke rubuta abin da yasa ake amfani da su wasu ake ɗaukowa saboda wasu gargaɗi suke yi wasu kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya rinda ya ce labaran yahudu da nasara kar ku ƙaryata su inda da cikin attaura ne da injila kar ku ƙaryata su sannan kuma kar ku gaskata su manzala ya faɗi wannan kar ku ƙaryata su sannan kar ku gaskata su to wannan suna daga cikin irin wannan labaran duk suna daga suna da gaske domin ko dai ba inda za a kawo maka wannan labarin a cikin hadisi sannan ba inda za a kawo maka wannan labarin a cikin alkur'ani to abu ne za a kawo shi sun kawo shi ne su malaman na ataura da injila duk su ne malaman irin ahabar din nan su ne suka rubuta su su ne suka rubuta su don haka ba a karyata su kuma ba a gaskata su idan mutum yace zai karyata su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai iya yiwa labarin da suka bada Allah ya faɗa masa shi a cikin Attaura da Injila idan ka karyata kuma ka karyata littafi shi ma sai ka kafirci an gane ko idan ka karyata idan kuma ka ce gaskiya ne dole gaskiya ne abin ya tabbata to zai iya yiwa kuma babu shi a cikin Attaura babu shi a cikin Injila babu gashi kuma ba a kawo shi a cikin Alkur'ani ba san ra'ayinsu ne kuma ka ce gaskiya ne to sai sa aka ce shi labarin Yahudu da Nasara ba maganar ba za ka ce ƙarya ne ba ba za ka ce gaskiya ne ba kawai kai za ka bada sun sannan kuma manzo Allah ya ba mu umarni ya ce za mu iya bada kissar Yahudi da Nasara to dan haka ne ake kawo irin wannan kissar shi yasa ake bada irin kissar to shi yasa kaga wannan magana shi wannan an ce wannan kissar ta farko an ce sarki da yan din shi ya aura mata wato shi ya aura ma annabi Yusuf din bayan ya mishi wannan adan gaba daya shi ya aura wa annabi Yusuf ita wannan matai bayan shi sarkin ya mutu ko kuma bayan an sauke shi kan rabu da matai a ƙarshe har suka da suka shiga cikin daji shine annabi suka yake cewa kin ga wannan ba ya ce miki ba shine ya yake cewa kar ka zarge ni ni ai yadda kake gani na mai kyau haka kamar yadda kake gani na wato wa kana sahibi la nisa'u kuma gashi shi din sahibin nawa ya zance ba ya je wa mata gani ne kyau mani in wato shine wai annabi Yusuf din in ji ta sirke faɗa wannan magana sannan kuma na kai ma ka kasance kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanya maka wannan kyak da komai sai ya zama cewa zuciyata ta rinjayu kai kuma sai Allah ya kiyaye ka ni kuma zuciyata wato kai kyawun ka sai ya rinjaye ni kyawun ka sai ya rinjaye ni kai kuma sai Allah ya kiyaye ka eh dan haka sai ka ce annabi Yusuf sai ya same ta mace ce kyakkyawa kuma har ya zamo ya sadu da ita sai suka haihu da suka haihu sai suka haifi 'ya'ya guda uku biyu maza ɗaya mace. Eh da ita wannan mace dai, da ita wannan mace wadda muka ambata wadda ake magana ita matar al'aziz din nan. Suka haifi biyu maza ɗaya mace, su maza ɗaya sunan shi a farasin, a farasin. Sannan kuma ɗayan shi kuma sunan shi wa misha, misha sunan shi kenan. Ko misha ko mai sha. Duk ana kiran shi da haka wasu malaman sun ce mai sha ne, wasu kuma sun ce misha ne. sai kuma a farasi wannan su ne ‘ya'yan annabi su. Ita kuma macen sunanta rahama. Sunanta rahama. To ita wannan rahama ɗiyar annabi Yusuf, ita ce ta auri wato ita ce matar annabi ayyuba alaihi salam annabi ayyuba alaihi salam ita ce matar shi shi kuma wannan misha shi ne kakan annabi yusha'u shi ne kakan annabi yusha'u bin nun shi misha din shi ya haifi nun shi kuma nun ya haifi yusha'u eh shi kuma sai ya haife shi don haka sai ya zauna a cikin maka annabi yusufa yana mai adalci da sauran abubuwa gaba ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta a gare shi to sannan kuma wasu malaman kuma suka ce ba wato shi wannan sarkin ba shi ya aura mata ba shi wannan sarki da yadin ba shi ya aura wa annabi Yusuf wannan mata ba a'a ya zama cewa sun rabu da ita ita wannan mace sun rabu da al'azir shi wannan mijin wanda ya sayi annabi Yusuf din ya sanya shi a cikin gidan sun rabu ya rasu sai ya zama dukiyar da ke hannunta ta ƙare gaba ɗaya sarauta ta ƙare mulkin ya ƙare nasu komai ya zamo sun lalace gaba ɗaya a wannan lokacin. Sai ya zamo matai, ta zamo tana bibiyan ko ina da ko ina ma tana roƙo. Har sai da ya zamo dukiyar da ke gare su gaba ɗaya ta sarauta gaba ɗaya komai ya ƙare, har sai da har sai da suka koma suna roƙo. Ita matai ta koma tana roƙo, ta je nan tana roƙo, ta je nan tana roƙo, ta je nan tana roƙo, ta je nan tana roƙo. Ya zamo saboda kuka na irin abin da ya same ta, gashi bata samu abin da take so mana na annabi Yusufa ga dukiyarta ta kare da komai ta zama tana kuka har sai da idan ta makanci ga ido ya makanci ga ba dukiya ga tsufa ga kuma tana tafiya yawon bara ita wannan matar dai to sai zama aka ce tana tafiya tana bara tana tafiya tana bara annabi Yusufan ya fito irin wannan fitowar da yake yana shawagi ko ina a cikin garin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana nan ko yake cewa hakika mun ba annabi Yusufa dama yana cewa duk inda ya so a cikin ita Misra din. Duk inda ya so yana shiga. To yana yawo kamar yadda ya sanyo waɗannan kayan nashi na zabar jiri da ya kuti da komai ya sanya ya yi ado ya fito. Yana tafiya akan dawakai ga hadimai a gefensa. Yana tafiya shikenan sai wasu daga ciki daga cikin mutanensa ita wannan mata ta zo tana bara a wajensu sai suke ce mata kai ga annabi Yusuf nan ki je ki lauki dan abin ganshi ki je ki neme shi ma'ana ki dan roke shi ko zai dan baki wani abu eh ki je ki roke shi ko zai taimake ki sai ce annabi Yusuf nan yace eh sai ta ce to shikenan sai ta taho da yar sandata tana dan takure tana tahowa tana tahowa ga annabi Yusuf akan abin ga akan dawakai ga hadimai ga wazirai a gefen annabi Yusufa wanda a da shi ne ake ma wannan abin shi aka je aka ɗauri aka je aka sashi a cikin kurkuku ga shi yanzu kuma shi ne wato shi ne sarki ga ga wazirai ga zabar gidi ga ajo an mai ga shi ya fito ita kuma gashi tana bara gashi ta makance gashi ba komai a tare da ita dukiyarta ta ƙare da mijin malamin suna wasu malamin suna cewa ta mutu wato shi mijin ya mutu kai to shi kenan sai ta taho da ta taho sai take cewa subhana man ja'ala al-muluka abidan bi asiyatihim an gane ko wa subhana man ja'ala mulukan abidan bi da'atihim eh subhana man ja'ala abidan ko mulukan بأسيتهم سبحان من جعل ملوكا عبيدا بداعتهم ko ma'ana tsarki ya tabbata ga wanda ya sanya almuluka sarakuna suka zamo abidan bayi sarakuna suka zamo bayi bi ma'asiyatihim da sabansu da suka yi wato shine ita wannan matai ga su da suna takura wannan sarakuna da ita da mijinta da sauran ma 'yan gari gaba ɗaya sarakunan ga shi yanzu sun zamo bayi saboda saban da suka suka zo suka yi wa annabi Yusuf a kazaki. Sannan ita ce waje alal abida muluka bida'atin sannan kuma tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sanya bayi suka zamo sarakuna saboda biyayyar Allah da suka yi. Ta ta faɗi wannan magana, tana faɗan wannan magana sai annabi Yusuf ya ce kuɗa kuɗa kuɗa kuɗa sai sai ce aka yi sai yana diba sai ya ga wata mata ta taho a makance yake yana diba diba da yake yi sai ai sai aka ce mashi ai matar al'azizu ce yace matar al'azizu ce i yana gani sai ya gane ta wasu malaman suka ce ma tana faɗar wannan addu'a wato wannan tasbihin da kai tana faɗa kawai sai sai ya gane cewa wannan mata lalle ita ce ya gano cewa su ne da lokacin sarakuna suka zo suka wahalar da shi kuma shi ne wato shi ne bawan a lokacin yanzu gashi shi ne bawan amma ya zamo sarki su kuma sun zamo bayi don haka tana faɗar wannan wannan tasbihin sai ta gane ita wannan wato sai ya gane wannan matar gane sai da yayi sai ya ce a ji a kira mai ita da aka kira mai da ita aka shigo da ita a gurin da aka shigo mashi da ita sai ce aje a samu wani guri a je a zaunar da ita aka je aka zaunar da ita aka rinka ba ta abinci aka gyara ta wato aka cire mata duk wasu tufafi na abin na irin na bara da sauransu annabi Yusuf duk ya ɗauki nauyinta wasu malaman suka ce da haka ya ɗauki nauyinta dai har ta mutu a ƙarshe dai wasu malaman kuma dai suka ce a'a ba mutuwa sai ba yana nan yana kula da ita yana kula da lamarinta sai Allah ya sanya ma annabi Yusufa soyayyarta linkin soyayyar da take mashi. Allah ya linka soyayyar soyayyar ta a cikin zuciyar annabi Yusufa fiye da soyayyar da ita wannan mata take wa annabi Yusufa. Malam ka ji fa annabi Yusuf wato ita ce take wa annabi Yusufa soyayyar da gashi abin da ya kasance amma gashi an ce an linka soyayyar ga annabi Yusufa zuwa gare ta an ce har sai da annabi Yusuf a cikin ɗaki lokacin da suka yi aure har yake ce mata wai ya aka yi wai ke baki sona ya aka yi wai na cike ya aka na son ki to a ƙarshe shikenan sai ya same ta sai ya ce mata zan aure ki da ya ce zan aure ki sai aka ce sai ta mamaki ya ce za ka aure ni a ce i za ka aure ni ce i ya ce to shi kenan nan take in kenan aka ba da sadaki da komai annabi Yusufa ya aure ta an ce da annabi Yusufa ya aure ta sai ta sai suka shiga daki da suka shiga daki yayi abin ga yayi arwalla ya shiga gaba yayi sallah raka'a biyu ita ma ta tsaya a baya to anan ne da ta tsaya a baya nan ne yayi addu'a yace ya Allah ka maido mata canta ka maida ta yarinya ya Allah ka maida ta kyakkyawa ya Allah ka maido mata da idanta ya Allah ka maido mata da komai annabi suka yi mata addu'a ga shi sai gashi ta dawo ainihin yadda take budurwa to anan ne kuma nan ne anan ne suka haifi waɗannan ƴaƴan kuma guda uku eh nan ne suka haifi waɗannan ƴaƴan guda uku kenan da afarasima da nisha da rahama eh sure to ka je da kisa take a kaɗan a haka. To shi kenan a wannan lokacin annabi Yusufa ya zauna a cikin wannan gari. Da ya zauna a cikin wannan Misira yana wannan mulkin ya zama wannan sarkin babban sarkin kenan Arrayan bin Walid sai ya ringa cewa annabi Yusufa to mu da yanzu mun miƙa lamarin mu gaba ɗaya zuwa gare ka. Duk yadda kai dai gaba ɗaya duk duk jejeyi. To gashi yanzu ana cikin wannan shekaru gaba ɗaya aka ce annabi Yusufa ya ta ciyar da dukiya sannan kuma annabi Yusuf sai ya sa aka je aka gina mashi ɗakuna ɗakuna ɗakuna ɗakuna ɗakuna gidaje gidaje sai aka gina mashi waɗannan gidajen gaba ɗaya annabi Yusuf sai ya zama wannan shekarun guda bakwai da aka ce dama za a yi wannan ko za a yi noma sosai eh za a sami yalwa sannan ya faɗa wa sarki Arrayyan sarki Rayyan ya ce ai shi ba shi da ilimin tattalin arziki annabi Yusuf ya ce zai yi to shi ne annabi Yusufa da ya sa aka yi wannan gine-ginen gidajen aka yi gidaje aka ta masu yawan gaske a kusan gari guda sai aka yi ta noma duk idan aka yi noma aka yi girbi annabi Yusufa sai ya sa aje a ta aje su aje a ta aje su aje a ta aje su da an girbi sai aje a kai da an girbi sai aje a kai sai a sake yin wani noman sai a girbi aje a kai annabi Yusufa sai da ya cika ɗakunan nan da ya gaba ɗaya na cikin garin annabi Yusufa sai da ya cika jam da ya cika su annabi Yusufa ana nan shekarun nan guda bakwai har sai da suka shuɗe. Shekarun nan gaba ɗaya suka shuɗe, annabi Yusuf yana nan yana kula da komai. To ana nan sai fari ya fara zuwa. An ce fari da ya fara zuwa a shekara ta farko wanda ya fara halakarwa shine sarkin. Eh, sarkin ya fara halakarwa shi wannan al'aziz din. Wasu malaman suka ce a bai halakar da shi ba, yunwa dai ta fara kama shi na fari. sai sarkin ya fara zuwa wajensa da ya zo wajensa sai ya zo yana cewa ya Yusufa alju'a alju'a alju'a ya Yusufa alju'a ya Yusufa yunwa yunwa yunwa yunwa Yusufa shi sarki Rayyan kenan babban sarkin sai fara zuwa yana cewa annabi Yusufa yunwa Yusufa yunwa Yusufa yunwa ta fara kama su wannan fari shekara ta farko kenan dama an ce za a yi fari na bala'i a wannan shekara na bakwai din kamar yadda albarka za ta yawaita albarkar da ba taɓa yin irin ta ba a wannan shekara bakwai din wanda aka ce za a yi noman da hakan dutse ma yanke sai ta yi dutse wannan dutse ka je ka yi to sai ta yi to da haka shi ma za a yi farin da ba a taɓa yin irin sa ba shikenan a shekara ta farko sai ya zo shikenan sai annabi Yusuf ya ce to ai wannan shine farkon farin da za a yi farkon fari da za a yi shine aka ce wannan sarkin ya halaka a wannan shekara a farin nan na farko ya zamo duk ya halaka gaba ɗaya. Ana nan shi kenan a wannan shekara dama annabi Yusufa ya tara dukiya gaba ɗaya, ya tara hatsin gaba ɗaya, ya tara komai, don haka dukkan al'umman garin gaba ɗaya na sassan garin da gefen garin za su ringa zuwa ne wajen annabi Yusufa a nan za su ringa awu. Nan za su ringa awu. Bari ku ji farin, shi farin yadda zai yi. Mummunan fari ne fa. Eh, Allah kuma ya yi wannan hikiman ne ashe duk ta yadda za a yi mulkin gaba ɗaya Misra ya dawo akan duka ya dawo a ƙarƙashin Annabi Yusuf. Kaga na farko fari da yunwa ba wanda da ta fara kamawa sai sarkin garin. Gaba ɗaya babban sarkin shine ta fara kamawa. Dama in za ka fara in za a fara da abu in za a fara cin wa'in talakawa za a fara kama sarki. Di sarki za a fara yi ma wato za a fara yi ma oga. Da an yi ma oga in yara suka yi cewa ai oga fa an mai sai ga da an watse. To dan haka wannan farin ba wanda ya fara kamawa sai shi sarki. To, to shi kenan da ya kama shi, a cikin wannan shekara, sai mutanen garin suka zo suka ta tsayan hatsi, suka ta tsayan hatsi a wajen annabi Yusufa da kuɗaɗe gaba ɗaya. Har sai da ya zama a cikin wannan shekarar, babu wani kuɗi da ya saura a cikin Misira gaba ɗaya. Duk kuɗin da ka sani na Misira, sai da suka tsari, sai da suka dawo a wajen annabi Yusufa. Idan aka sai wannan hatsin, sannan kuma annabi Yusufa sai wani babban gini, da ya babban gini duk kuɗin da ya karɓa sai ya je ya sanya su a cikin wannan ɗakin kuma zai yadda kuɗin su fito daga cikin wannan ɗakin sai zai maida musu ba a yi sai da sai da duk kuɗin suka ƙare gaba ɗaya ya sanya su a cikin wannan ɗakin ya rike saboda annabi Yusufa ya san tattalin arziki ana nan da da annan kuɗin suka suka ƙare na Misira ya zama cewa babu kuɗin da za a a sai wannan abin ya rike su a cikin wannan ɗakin shikenan sai kuma shekara ta biyu eh shekara ta biyu. To a cikin shekara ta biyu shine sai suka dawo babu kuɗi, ya ka zo ana ana ɗauko su zinari duk kayan ado, duk kayan da aka sanya an je an siyo su na zinari ne, sai ya zamo da su ake zuwa ana sayan hatsin kuma. Ana sayan hatsin a cikin shekara ta biyu. To a cikin shekara nan ta biyu gaba ɗaya sai da duk wani kayan ado na jauhari da kayan ado na kaya ne ko takalmi ko wani abu na zinari da na azurfa sai da suka kare gaba ɗaya su ma. na Misira da kewayen Misira gaba ɗaya a cikin wannan shekara ta biyu. Duk da sai da suka ƙare. Annabi Yusuf kuma shi ma ya masa ɗakin su da mai suma ya aje su. Ba abin da ya saura. A cikin shekara ta uku sai ya zama suna zuwa suna sayan wannan hatsin kuma da dabbobi. Idan za su zo su sai hatsin a wajen Annabi Yusufa sai a kamo dabbobi. Sai a kawo kamar sa ne sai a ba a ba Annabi Yusufa ce ce to mu da Annabi Yusufa kuɗi dai sun ƙare kayan ado sun ƙare amma ga sana guda ɗaya a ba mu hatsin sai annabi Yusuf ya dauko hatsi sai ya ba su sai a kama wannan san sai a je a aji gaba ɗaya sai da Misira da dabbobin Misira da kewayen Misira gaba ɗaya kuma duk sai da suka kare suka dawo wajen annabi Yusuf a cikin wannan shekara wato ta nawa kenan ta uku kenan ko to a cikin shekara ta hudu kuma sai ya zamo cewa dabbobin nan sun kare gaba ɗaya saura kuma bayi bayi maza da mata bayin da ke ga waɗannan su mutanen Misra ɗin, da na kewayen Misra gaba ɗaya, sai zamo da bayan ake zuwa ana sayan hatsi, ‘ya'yayen su suke shi. Shi ma a cikin wannan shekara gaba ɗaya ta hudu sai da bayi maza da mata san ƙari gaba ɗaya ba bayi. Ta, ga ba kuɗi. An gane ko? Ba kuɗi, ba kayan ado, ba dabbobi, ba bayi maza da mata. A cikin shekara ta hudu. Saura shekara nawa? Eh? Saura shekara uku kenan. To a cikin shekara ta biyar kuma sai zama ana zuwa ana sayan ana sai da gidaje. A sai da gidaje, a sai da duk wasu kaya da aka san an saya an aje su na kuɗi ne kamar a ce buhunna haka ko wani abu haka wanda yake dai na wani abu na daban an gane ko kamar yanzu a ce buhunnan ne kenan ba dai na hatsi ba su da ma na hatsi zuwa ake a sayo su su ne ake sayowa din kamar dai wasu dai kaya dai kawai dai na sai da na masarufi kamar ko a ce ko mota haka eh yawa duk ko ta kadara na kayan saida da kuma gida sai aka zamo ana saida su a wannan shekara shekara ta biyar din nan annabi Yusuf yana bada sai a je a ce wa annabi Yusuf to ga gidana daidai nawa za a bani na hatsi eh za a baka buhu kaza shine daidai da kai da wannan gida shikenan sai zama wannan gidan ya zama wani sarki ne sai annabi Yusuf ya rubuta gidan wani gidan sarki ne an gane ko to shi ma a ƙarshe sai da gidaje gaba ɗaya cikin shekarar nan ta biyar sai da gidajen gaba ɗaya suka kare komai sai da ya kare eh to sai ya zama a shekara kuma ta shida sai aka dawo kuma ana sai da ƴaƴaye ƴaƴaye na ciki ba bayi ba saboda fara'in fari aka dawo kuma ana sai da ƴaƴaye shi ma sai da ya zama ƴaƴaye gaba ɗaya annabi Yusufa ya sai su ga su ƴaƴaye ne ga su sun zama bayan annabi Yusufa to jama'a ga bawa guda ɗaya ya zo ya sai duk ƴaƴayen gidan sun zama bayi a ƙarshe sai da ya zama duk a cikin wannan shekara ta shida babu wani ɗa a cikin Misra gaba ɗaya sai da ya zama bawan annabi Yusufa. Annabi Yusufa ya sai shi da mutanen gefe, da mutanen garin, da mutanen ko'ina da ko'ina. Sai da ya zama babu mutum ɗaya fa sai da annabi Yusufa ya sai shi. To, ga shi bayi sun ƙari, ‘ya'ya sun ƙari, annabi Yusufa ya sai, dabbobi sun ƙari, annabi Yusufa ya sai, gidaje sun ƙari, annabi Yusufa ya sai, kadarori sun kare annabi Yusuf ya sai to sai me ya saura eh to sai kansa gaba ɗaya ko to a cikin shekarar nan ta bakwai sai ya zamo cewa gaba ɗaya sai ya sai bautai duka da kawunansu da ƴaƴayen da kansu gaba ɗayansu suka dawo wajen annabi Yusuf gaba ɗaya suka ce to annabi Yusuf yanzu mu dai gaba ɗaya mun zamo mun zamo bayi kai za ka ringa ciyar da mu ba komai yanzu gaba ɗaya dokoki suka ce to mu gaba ɗaya mu yanzu kawai saye mu kawai ka ringa ciyar da mu annabi suka shaida ya zama sai da ya siya misra gaba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mara kadiba kudura Allah kadiba irin wahala da annabi suka yi amma kadiba irin yanzu kuma abin da aka dawo aka yi shi ne ya zama a wato kaga nan an taɓa Allah. Allah ya nan a mafuhunin zancen, mafuhumin zancen, kamar ne an ce, misali kamar Allah ne subhanahu wata ala ne misali, ya ce, ah, annabi na, shi za a maida bawa, annabi na za a siya, to lalle duniya gaba ɗayan garin zai zama kowa bawan sani, shi ne ƙarshen abin kawai. Wannan shi ne magana ya yi. Eh, wannan shi ne magana ya yi. kawai misali ne ai yanzu wannan ba sarkin wannan bane ba wannan wani gwamnan Katsina din nan ba ta aka yi ma shi ba ma dan shi bane ba ma aka saya ba ko wato ba dan shi bane ba yan kidnapping suka kama an ce matar shi ne ko ko matar kanan shi ne a lokacin a lokacin yana neman ita gwamnan Kano din aka zo aka kama mashi mata sai da ya ba da miliyan ɗari wannan shi ne sababin da ya ce wallahi ba ba sulhu ba maganar sulhu a barayin katsina gaba ɗaya. Shi yasa yanzu ko ina kashe su yake, ya ce da haka ba maganar sulu. Kowane ne ba maganar sulu, kuma kuma manya ɗin sun kira wuce har zuwa kai har can ƙasan Faransa. Saboda ai duk abin daga shirin su ne. Wai sai da suka yi masu nugu magana, suka ce a fafaɗa wa gwamnan Katsina ya tsaya da wuta haka nan. Akan barayin nan. shi kuma gwamna yake duk abin da za a mai sai dai a mai don haka ba zai tsaya ba aikin da ya kawo shi kenan kuma shi zai saboda ni an taba mai daya to kaga nan shi ma na kawai sunna ce yi misali kaga shi nan an kama Allah subhanahu wata'ala wannan mun yi misali ne yadda za ku dan gane eh ma'ana mafahumin abin ya zama mutura gaba ɗaya kowa ya zamo bayan annabi Yusufa saboda ni yanzu kaman annabi Yusufa annabin Allah wanda Allah ya aiko shi Allah ke ji da shi za a kama shi shi da ba bawa ba a je a kama shi wai a ce shi ne bawa a zo gari da shi har a nuna shi ana cewa shi ne bawa har a sa shi cikin kurkuku sai Allah ya ce to gaba ɗaya garin duk sai sun zama bawan har sarkin a ƙarshe kaga sai kowa ya zama bawan annabi annabi suka yi gai ya yadda ya yadda ya ga dama ya sai su gaba ɗayan su suka zama bayi eh to shi yasa wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu gane Allah mu ji tsoron Allah mu san waye Allah eh mu san Allah subhanahu wata'ala wato ba abu da ya gagara Allah kuma ba abin da Allah subhanahu wata'ala ba zai ba kar ka ga ana ma talala to ka ji tsoron ƙarshen wannan shine kawai kuma kar wannan shi ma abu ne na malamai ana mu malamai ishara dan kun je wani waje ko ka je kira zuwa ga Allah duk jarabtar da ka gani kai hakuri akan ta kai hakuri akan ta duk irin kin da ake maka kai hakuri akwai yayewa za ta zo a gaban ka eh to wannan shine abin da ya ya tabbata a cikin wannan karshen to shine a karshe da suka dawo bayi gaba daya sai annabi Yusufa ya zo yana lallashin wannan sarkin shi babban sarkin Arayyan kenan yana dan nuna mashi musulunci yana nuna mai musulunci har yan yana cewa kai ni fa yanzu fa ra'ayi na ra'ayinka ne yanzu duk abin da kai kawai shi a ƙarshe aka ce wannan sarkin babban sarkin sai da ya musulunta amma shi al'aziz din wanda annabi Yusuf ya zauna a gidansa shine aka ce musuluncin shi bai tabbata ba malamai ba su tabbatar da musuluncin shi ba ba a sani ba ya musulunta ko bai musulunta ba wannan shi ne ba a sani ba amma shi dai wannan sarkin babban sarkin gaba daya sai da ya musulunta eh sai da ya karbi wannan addini to wannan shi ne to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa wato wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi haka nan muka ba annabi yusufa dama a cikin doran kasa yana ya tabawwa'u yana sauka min hada cikin wannan doran kasa wato shine Misra ai so sha duk inda ya so wato sai da muka bashi wannan dama duk inda ya ga dama in aka ce ya sha din kamar wato an bashi duk inda ya ga dama zai iya shiga ba wanda ya isa ce mai kaza eh na'am to shine yace nusibu bi rahmatina man nashau muna samarwa wanda muka so da rahaman mu wala nudiu ajral musirin ba ma tauyewa ko kuma ba ma ba ma tozarta na ba a ne tozarta abu nudiu ba ma tozartawa ko ba ma rage ladar wanda suke masu kyautatawa wala ajru lafiyata khairun ladar lafira ita tafi lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala na'am wa ja'a iki wata yusuf ina tanan sai mu tashi anan ko eh tunda ai ayi bayani ka ga nan sai mu tashi to gashi nan kuma dama ana magana akan awo ne ko to yanzu nan ga ƴan uwan annabi Yusuf su ma fa dan abin ganyen wai ta kai masa hakkan za su zo awo za su zo awo gurin annabi Yusufa. A nan ne komi zai bayyana. Nan ne wannan mafarkin na annabi Yusufa zai bayyana. Da yake ya ga taurari guda goma sha ɗaya suna mai sujjada. To a nan ne abin zai bayyana. Wa shamsu wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Da rana ma da wata bayan wannan taurarin guda goma sha ɗaya. Na ga su suna min sujjada. To a nan ne za a bayyana yaya aka kuma aka sujjada. yaya aka kuma abin ya tabbata nan zamu ji irin yadda kisan ƴan uwan kuma annabi Yusufa yaya aka kasance tsakanin annabi Yusufa da ƴan uwansa ni ya kasance a tsakanin su wasu irin hira za a yi ga su za su zo ba san waye ba su san annabi Yusufa bane ba za ga annabi Yusufa cikin fada annabi Yusufa madaukaci ga haske ga ga kayan zinari a tare da shi ga shi shine ke auna hatsi ga shi shine ke da gaba ɗaya misira ƴan uwan annabi Yusufa za su zo ba san shi ne ba sai suna duddukawa eh suna duddukawa sai daga baya can annabi Yusuf zai yi masa abubuwa daban-daban insha Allah da dai zamu karanta wanda za a za a gare yadda zai su je da ta kasance insha Allah to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina muhammadin rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na'am na'am